إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون قد يحيط بابن آدم أعداء كثيرون يحسنون له القبيح ويطبقون له الحسن ويدعونه إلى الشهوات والمنكرات ومع وقوعه في ومع وقوعه في الذنب فقد يصاحب ذلك ضيق وحرج ويدخل في دائرة اليأس في روح بروح الله ولكن الله بلطفه ورحمته فتح لعباده أبواب التوبة وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل أسرف على نفسه ثم تاب وأناب إلى الله تعالى فقبل الله توبته والقصة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إني قتلت إني قتلت إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به المئة ثم سأل عن أهل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته الملائكة الرحمة قال قتادة أحد راوي الحديث فقال الحسن أي البصري ذكر لنا أن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره هذا هو آخر الحديث أيها المسلمون هذه قصة رجل أسرف على نفسه بارتكاب الذنوب حتى قتل مئة نفس وأي ذنب أعظم بعد الشرك بالله من قتل النفس بغير الحق ومع كل ذا ومع كل الذي اقترفه إلا أنه كان لا يزال في قلبه بقي بقية من خير يدعوه إلى أن يطلب عفو الله ومغفرته ومن حرصه لم يسأل على أي عالم بل سأل عن أعلم الناس فدل أولا على راهب أي عابد ثم على رجل عالم الذي كان مربيا وخبيرا بالنفوس وأحوالها حيث لم يكتف بإجابته عن سؤاله وبيان وبيان أن باب التوبة مفتوح بل دله على الطريق الموصل إليه وهو أن يغير منهج حياته ويفرق بيئته التي تذكره بالمعصية ويترك رفقة السوء التي تعينه على الفساد ويهاجر إلى أرض أخرى فيها أقوام صالحون يعبدون الله معهم فهذه القصة عباد الله تفتح أبواب الأمل لكل عاس وتبين سعة رحمة الله تبارك وتعالى وقبوله لتوبة التائبين مهما عظمت ذنوبهم ولكن لا بد من صدق النية في طلب التوبة وسلوك الطريق والوسائل المؤدية إليها والمعينة عليها قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والقصة أيضا أيها المسلمون تبين أن استعظام أن استعظام الذنب هو أول طريق التوبة وهذا الرجل لولا أنه كان معظما لذنبه خائفا من معصيته لما كان منه ما كان وهذه القصة وهذه القصة عباد الله تعطي منهجا للدعاة لئلا ييأسوا من إنسان مهما بلغت ذنوبه وعظمت خطيئته وألا يكتفوا بحق العاصين على التوبة فحسب بل يضيفوا بل يضيفوا إلى ذلك تقديم البدائل والأعمال التي تجعلهم يثبتون على الطريق المستقيم قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وفي القصة بيان أثر البيئة التي يعيش فيها الإنسان والأصحاب الذي يخالف والأصحاب الذين يخالفه على سلوكه وأخلاقه وأن من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على التوبة النصوح والاستقامة على الطريق هدر كل ما يذكر بالمعصية ويجعل العودة إليها وصحبة أهل الصلاح والخير الذين يذكرونه إذا نسي وينبهونه إذا دخل وفيها أيضا أهمية العلم وشرف الأهل وشرف أهله وفضل العالم على العابد والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم جعلهم الله بمنزلة النجوم كما قال ابن القيم رحمه الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت أستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ويحكي أبو مسلمين lallai ɗan adam a rayuwarsa zai iya zamanto makiya da yawa sun kewaye shi makiya waɗanda za su dinga nuna masa mummuna a matsayin kyakkyawa suna nuna masa kyakkyawa kuma a matsayin mummuna ne duk wanda ya maka haka maki ne waɗanda za su rika kiransa zuwa ga bin sha'awoyinsa da kuma saba ma Allah subhanahu wata'ala amma duk da irin wannan yanayi da mutum zai samu kansa na waɗanda suke jansa ko yake ingiza kansa wajen sabon Allah amma za ka iya samun kuma mutum duk da aukawar da yake cikin zunubai yana tare da kunci a cikin zuciyarsa game da abin da yake aikatawa yana ta damuwa ba za ka ga wani lokaci mutum har sai ya kai wani manzalin da ya daidai kauna daga rahamar Allah yana ga abin da ya aikata kamar shi zai zama to dan wuta to amma Allah subhanahu wata'ala saboda tausasawarsa da rahamarsa ya fa buɗe wa mutane kofar tuba daga kowane irin laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan ba mu kisoshi waɗanda za su nuna mana abubuwa da yawa don mu rike izina mu samu darussa annabi ya kiskanta mana kissa da wani mutum wanda ya yi makansa laifuka da yawa ya yi ka tobara ya bi zuciyarsa amma sai tuba ya koma zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya tafi tubansa wannan kissa imam imam muslim ya rawaito ta a cikin sahihinsa daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin waɗanda suka zo a gabanin mu banu isra'il kenan akwai wani mutum wanda ya kashe mutum 99 ɗai ɗai ɗai sai da ya kisan kai har guda 99 wala Allah an sani wala Allah ba a sani ba koyayyen lamari amma damuwa ta dame shi akan abin da ya aikata sai ya tambaya ya ce wane ne ko kowa ilimi a wannan karkara duniyar ma gaba ɗaya ce a nunasar da shi zuwa ga wanda ya fi kowa ilimi sai aka kai shi zuwa ga wani mutawahib saboda su ada a cikin ibadunsu za a ga ana samun mutum wanda ba ilimi ne da shi ba amma za a gan shi kamar malami ya yi kutu-kutu ya yi dauka ya zauna banda kutan allah ba abin da yake yi amma kuma ba shi da ilimi mutane za su gan shi kamar malami to sai aka kai shi zuwa ga irin wannan mai kutan allah ne amma jahili ne da ya je wajensa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya ambata masa ya tona wa kansa asiri ce shi ya kashe mutum ɗaya ɗaya har guda casa'in da tara shin idan ya tuba Allah zai iya karɓar tubarsa sai wannan mai bautar Allah zai ce masa a'a ba za ka karɓi tubarsa ba ya ma ga girman munin abu shi kuma da ya ga ya tona wa kansa asiri sai ya kashe shi sai ya cika na ɗari don haka abin da yana ta damunsa a cikin zuciya sai ya tambaya ya ce a nusar da shi dai zuwa ga wanda yake mai ilimi don Allah sai a kai shi zuwa ga wani wanda yake malami annabi ya ce malami alim malami masani da ya je an mata masa cewa shi da ya kashe mutum ɗari shin zai iya tuba kuma Allah ya karɓi tubarsa sai ya ce masa eh za ka iya tuba Allah ya karɓi tubarka wane ne zai sha makance tsakaninka da tuba ai ba sha maki tsakaninka da ubangijinka inda ka je masa da tuba don haka sai ya ce masa amma wannan tubar taka ka bar inda kake ka tafi gari kaza da kaza ka je ka ka zauna a can akwai mutanen kirki da suke bautar Allah ka zauna ka bauta wa Allah tare da su kar ka koma kasar ka kar ka koma cikin mutanen ka domin da ranka mutanen banza ne in ka koma za ka iya komawa baya bawan Allah ne kama hanya turon turon yana nufatar wannan cike da zuciya mai tuwa zuwa ga Allah ne ya bauta wa Allah da ya je tsakiyar hanya sai Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa sai ya rasu sai ga mala'iku runduna guda biyu mala'iku na rahama suka zo za su amshi ransa nan a kai aljanna mala'ikun azaba suka zo don su amshi ransa da je ya sha wahala mala'ikun rahama sai suka ce mu ne za mu karɓe shi ya fi nufato Allah subhanahu wa ta'ala ne da zuciyarsa kuma yana mai tuba zuwa ga Allah mala'ikun azaba sai suka ce to ku sani wannan mutum a rayuwarsa bai taɓa aikata aikin alheri ba sai ɓarna ma da ya ta yi suna cikin haka sai Allah ya nufi wani mala'ika sai ya zo musu a siffar mutum su ma sai suka juya zuwa ga mutane suka ce to ga wani bawan Allah yana tafe ba su san cewa mala'ika ba ne shi ma Allah ta'ala ya turo shi sai suka sanya shi a musu alƙalanci don haka sai wannan alƙali sai ya ce musu to abin da za ku yanzu ku auna daga nan zuwa ganin su ku auna daga nan zuwa ganin da ya nufa na mutanen kirkin duk inda ya fi kusata zuwa gare shi to sai a riskar da shi ga wannan don haka sai suka auna sai suka ga da ɗan tsani ɗaya ya fi kusa da mutanen kirki din da aka sai mala'ikun rahama sai suka karɓe shi suka karɓi rayuwarsa suka tafi da ita zuwa ga cikin rahama kasa da ɗaya daga cikin marwaita hadisi yake cewa hasanul basar shi ma marwacin hadisi da ya jiyo daga abu sayyid al-khudri sai yana ambata masa cewa an ambata mana cewa lokacin da mutuwa ta zo sai Allah ta'ala ya kada kirjinsa sai ya dan koma ya fi kusata zuwa ga inda ya nufata a wani waje ma an ce Allah ne ya ja ƙasar waccan tambi janye wannan kuma ta sake kusatowa duka ruwayoyin sun zo da wannan to yan ba musulmi wannan kissa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar akwai ababen lura da yawa a cikin ta wannan kissa ta nuna mutum ne wanda a cikin rayuwarsa barna ya dinga yana aikata laifuka har ma ya kashe mutum ne mu sani babu laifin da ya kai in bayan shirka babu laifin da ya fi kashewa mutum a kashe shi ba tare da haƙƙi ba laifi a wajen Allah subhanahu wataala amma tare da wannan abin da ya aikata na katobara da laifuka zuciyarsa tana nan tare da alheri saboda yana da cewa in ya gama da ubangiji abin ba zai masa daɗi ba kuma wannan nadamar tana jansa don ya nemi lafiyar Allah ya nemi tubarsa kuma kwaɗayin da yake yi ma bai ce a nusar da shi zuwa ga kowa ba sai ce a kai shi zuwa ga wanda ya fi kowa ilimi don ya warware masa zane da ababa kun ga da farko a kai shi zuwa ga wanda bai da ilimi sai ya nusar da shi zuwa ga abin da ba daidai ba wannan yana nuna wa mutane su kiyaye zuwa wajen waɗanda ba su da ilimi da neman fatawa a je wajen wanda yake ya san matsala to shine zai warware abin da ya dace in ba haka ba zai ɗora mutum akan abin da zai halakar da shi a addininsa daga baya sai a kai shi zuwa ga mutumin da yake hakika masani ne bai matsaya a matsayi ba kamar yadda annabi ya ambata a cikin hadisin za a fahimci cewa murabbi ne wanda yake mai yi wa mutane tarbiyya ne su zan sun tsoro akan tafarkin Allah kuma mutum ne wanda yake da fikira yana da tunani yadda zai iya fahimtar zamantakewar mutane da yanayinta yadda zai iya ba su fatawar da ta dace don wani lokaci fatawa sai an yi la'akari da yanayin mutane ake ma ba su fatawa bai wadatu kawai da ba shi ansa akan cewa ya ce musu a'a ai Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tauba tuba kuma kofar tuba gudan da ya bace a'a duk da ya gaya masa wannan amma sai nusar da shi zuwa ga hanyar da za ta kai shi zuwa ga samun nagarta da kuma salaha a cikin rayuwarsa yadda tubar tasa za ta tabbata shi ne sai an fata masa in har mutum yana son tuba to sai ya canja tsarin rayuwarsa in mutum da gaske yana son tuba ba da baki kawai ake ba sai ya canja tsarin rayuwarsa sai ya bar yanayi na rayuwar da yake cuɗanya da ita a da wanda kullum take tunatar da shi irin saƙon da yake yi yayin da yake cikin ta mutum sai ya intikali daga wannan tsarin rayuwa kuma ya nuna masa sai mutum ya rabu da abokansa da yake tare da su wanda da ake barna yanzu sai ya yanke a tsakaninsu ba abokan zamansa bane ba abokan mu'amalarsa bane ba abokan shawararsa bane ba abokan cuɗanyarsa bane shi yasa ce gaban mutanenka ka koma wani gari daban dan mutanenka mutanen banza ne kaga in ka koma cikin su to za ka sake koma ruwa ya nuna masa akan ya kaurace zuwa ga wata kasa daban ya tafi zuwa ga mutane wanda suke salihai wannan dan ba na farko kenan da Allah yake nuna mana na tuba bayan an yi nadama an mika tuba zuwa ga Allah to a yanke daga dukkan wasa'il waɗanda za su iya kaiwa mutum zuwa ga barna baya ya samu sabon abokai mutanen kirki ya zan su ne abokan cuɗanyarsa wannan kisa yan uwa musulmi tana nuna mana cewa ƙofar tuba fa a buɗe take ga duk wanda yake mai sako kada ka tsammata akwai sako wanda Allah ta'ala ba zai karɓi tubarsa ba ana nuna mana yalwa na rahaman Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana karɓar tuba daga masu tuba duk yadda girman laifin su ya kai amma fa babu makawa tuban nan ba haka kawai ake karɓar ta ba mun san sharuɗanta an sha a wata dandara sai an samu gaskiyar niyya a wajen yin tuba nan sai an samu nadama sai kuma an mai da haƙoƙi idan akwai haƙoƙi na waɗansu sannan kuma an ɗaura niyya cewa ba za a sake kuma zuwa da ita ba sai an ba hanyoyi kuma da hanyoyi da wasa'il waɗanda su ne suke kaiwa zuwa ga a samu tuba ɗin tabbatacciya irin wanda aka muka ambata wanda shari'a ta ayyana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim kace musu ya bayina da suka yi makan su ka tobara la taqnaqu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahmar Allah إن الله يغفر الذنوب جميعا الله أنا غافر تزنبي باكي تاي هو الغفور الرحيم دوما شيء bai gafara ya jin kai wannan kissa har yau tana bayyana mana cewa ashe farkon hanya kuma da za a sake yi kafin tuba ta zama to ta tabbata abu ma na farko da zai tarsu a ran mutum kafin ya tuba shine ya rika ganin laifin da ya aikata babba dan duk lokacin da mutum yake ganin laifin da ya aikata ba shi da girma ko akwai waɗanda suka fi shi laifi to wannan ba zai tuba amma lokacin da mutum komun kankantar laifin da yake ga shi ya shiga uku in ya je ma Allah da wannan laifi komun karantar laifi to a nan yake kafa an ba zuciyar ma take kaiwa mutum zuwa ga tuba domin shi wannan bawan Allah da annabi ya bada labari inda ba dan ya ga girman laifin da ya aikata ba duk da a zahiri babban ne amma inda ba dan ya ga girman laifin da yake aikatawa ba ba dan ya ji tsoro dangane da gamuwa da Allah da wannan loto ba to lallai da abin da ya kasance gare shi na samun hana ubangiji da fa bai kasance ba kuma musamman yan uwa wannan kissa har ila tana bawa masu wa'azi wani manhaji wanda yake mai kyau tsari mai kyau ta farki da za su tabi wajen ba da amsa ko wajen kisar da sakonni ko wajen wa'azi na mutane kada su ɗaya kauna daga mutumin da suka ga cewa laifinsa ya yi yawa su ga cewa wannan kawai ku rabu da shi ya yi alakace ne wasu za ka yi suna cewa kai wannan kuma shi wannan ya yi halakacce a'a ba wanda yake halakacce sai in ya mutu akan hanyar halaka duk yadda mutum ya gani zafi in ta naci ko zai tsare ke yana zagin ka ci gaba da gaya masa in aka yi sa'a wata nan sai ka ga ya ɗauka ya yi amfani da shi kun ga wannan yana nuna kenan daga kissan waɗannan malama guda biyu ko mai bautan nan da kuma wannan malami shi wancan ya nuna musu abin da ba daidai ba amma fa shi bai haƙura ba kenan ashe ana ishara ga masu wa'azi in har ne neman tuba bai haƙur ba to ina kuma ga wanda yake so ya jawo dan a tuba shi ma kada ya dan fitse ba kauna kada kuma ya zan ya wadatu kawai wai ce wa masu sako ya ce a wannan abun ba shi da kyau ku fa daina wannan abun ba shi da kyau ku daina a ba iya wannan kawai ake so ba usulubi na cikin da'a ba ba a so kawai ka nuna mutum kaza laifi ne ya daina yi kokari ka bashi wani abu wanda zai mai masa gurbi yanzu misali matasa da suke yin waɗansu abubuwa na laifuffuka suna yi ne saboda nishaɗahat ne haka zuciyarsu na matasa yake so kuma suna yi saboda idol ne ba su da abin da suke yi to idan har kana so ka musu wa'azi su daina irin abin da suke yi to maimakon wancan nishaɗar da yake ɗebe musu kewa kago musu wani abu na shari'a wanda shari'a ta yadda da shi wanda zai ɗebe musu kewa a madadin wancan irin wannan usulubin ake so kullum idan ka ɓaci abu hannun mutum to mai da masa abin da ya dace wannan kullum haka ake kaga lokacin Allah ji dan mallam Abubakar Gumi da aka je aka ce an kafa kungiyar izala aka ce mun sa mata suna jama'atu izalatul bid'a ce to sai me kuma in kun kwace bid'a a wajen su shikenan kuma sai ta ce to haka dai muka sa suna sai ce to in kun kwace bid'a ai kuma sai je su sake lalumuwa kuma wata sabuwa dan haka in ka kwace abin da ke hannun mutum ba shi wani abu wanda zai mai gurbin wancan da kwace masa sai ya ce ku ƙara wa iqamatus sunna shi ya kara wannan ya ce in kun kwace musu bida to yanzu kuma ku ba su sunna sai ta ɗaya musu kewa sun samu abin yi in har kama mutum ba ba koya masa kyau mai kyau ba to ku zai zai kago mummuna to na ga wannan yana daga cikin usulubi na da'awa ya zamanto kada a wadatu kai wajen yi wa mutane wa'azi su bar abu mai kyau su bar abu mai kyau a'a kuma a dinga kwaɗaitar da su a dasar tayar na abin da yake mai kyau wanda kuma zai ɗebe musu kewa zai kuma kusatar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda irin wannan shi ne zai tabbatar da abin da yake mai kyawu a cikin zuciyarsu an bar mummuna kuma an koma da kyau kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha ka biyo mummuna da kyakkyawa to sai kuma ya shafe maka mummunan da ka gabatar a baya cikin wannan kissa har ila kai bayani da ake nuna mana irin tasirin da zamantakewa yake da shi a wajen rayuwar mutum da kuma yadda tasirin abokan zama take da shi wanda mutum yake cuɗanya da su a wajen abin da yake aikatawa har ma da ɗabi'unsa sau da yawa kana zaune a wajen mutanen kirki sai ka ga ko ba ka sha'awar kirki wata ran ka sarke gano musu in mutum yana zaune a cikin mutanen banza ko mai kirki ne wata ran sannan a hankali sai ka ga shi ma ya narke ya zo mutumin banza don haka kullum ko kowane tsuntsun kukan gidansu yake aka ce alil mar'ila tas'al fa sa'al karibi fa kullu karinin bil mukaran ya katani idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatabda ma'a wai kar ka tambayi ya ɗabi'ar mutum take tambayi suwaye abokansa abokansa za su nuna maka shi waye don shi yasa ya ce idan har kana cikin mutane to kai mutumin kirki ne to ka zan kana tare da mutanen kirki ka zaɓi mutanen kirki kar ka zauna da mutanen banza don sai ka lalace tare da lalatarki don mutumin banza ba ya yarda ya zauna cikin mutanen kirki zai ga matsa masa ake rayuwar su ba irin ke wani suna yawan tsegumi haka shi a tunaninsa ne ko ya sai sun ce wannan ba kyau ko ya sai sun ce sai ka ce su ne 'ya'yan sahabbai wasu ma haka suke faɗa ce gaji sai ka ce shi ne ƴaƴan sahabbai shi gani zai an dame shi to haka da malam yake wannan hadisi ya ƙara nuna mana wannan ya tabbatar mana kuma har yau hadisin yana nuna mana cewa wato wato cewa ilimi da masu ilimi suna da daraja kaga mun ga bambanci wancan jahilci ya jawo masa an kashe shi wannan kuma ilimi ya nusa da mutane zuwa ga ayyuka alkhairi kuma shi ma yana da ladan wannan alkhairi an nuna mana falala na mai ilimi a kayan wanda yake da yawan bauta wanda yake yawan bauta ba da ilimi da rasa sabatake wanda yake da ilimi kuma bai kai shi bauta ba domin malamai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce sun ne maganin annabawa ibn qayyim al-jawziya yace malamai a matsayin taurari suke yadda taurari suke nusar da mutane akan hanya idan kana tafiya a da da taurari ake ganewa eh kan hanya sannan in ana cikin ruwa ma da taurari ake ganewa direction to yadda su suke nusar da mutane su san yadda mutane suke to haka malama suke a makasa in ji ibn qayyim jawziya da su ne ake samun ganewa hanya a cikin dufai na kan tudu da dufai da cikin ruwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu istiqama Allah ya tsara mana fahimta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu iko hankali Allah ya sanya karshen mai farkon kyau Allah ka mana kyakkyawan karshe kuma mu da su zaci ko alhamdulillah